بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها يا ذو أتكين إن كنت حديثي daga ummul mumini na aisha Allah ya kara yadda a gare ta
awwal ma budi alihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min alwahyi ya sadiqatu farkon abin da aka fare wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi da shi shine ar-ru'ya sadiqa idan ya ga abu a ru'ya to da ya tashi sai ya ga abin yadda igan shi a ru'uyan nan haka Allah zai fito masa da shi a fili
qalat nana Aisha ta ce thumma wujiba ilayhi al-khala'u daga nan sai aka so wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaman kadaitaka daga nan sai zama shugaba ba abin da yake so a duniya irin ya samu gurin da ba kowa zauna shi kadai to daga nan ne za ka ji sufaye suna cewa su a gurinsu magana halwa magana ce muhimmiya maganar uzula muhimmiya ce har ma daga nan sun faɗi wata kalma suna cewa da ƙaddiri ma tabta ido anil halki ta ƙataribu ilal haƙi gwargwadon yadda ta nisanci halitta a zuciyarka gwargwadon yadda ka kusanci Allah sai za ka ga sun shiga halwa zaman shugaba a kogon hira sai ikon talatin a gurin nan to amma yadda ake gaya ma kwana talatin ɗin sai idan kaje kaga inda kogon hiran yake sai kaje idan kaje kaga inda kogon hira yake to in aka gaya ma shugaba ya kwana uku a ciki to ka san ba mutum ne irin kowa ba mun zo za mu sauko wani wani daga cikin mutanen larabawan nan fararen fata na kidaya ya hau matattakala 20 sai su ma yake yi yan uwansa sun dauko shi an kwantar da shi a wani guri saboda ba zai iya hawa ba daga 20 sai an yi 700 sannan zaka fara jiyo kanshin ka fara tafiya sai an matattakala 700 to har yanzu an ɗari bakwai ma ba kai rabi ba to idan ka je tsoro ruwa saman dutsen to nan kuma ba nan ne rigimar ba inda a saman dutsen kuma za ka kuma gangarawa ƙasa za ka kamar rijiya kuma haka za ka shiga to nan ma matattakalu ne bila adadin gasuna to da kaje sai ka ga wani farfajiya haka to daga nan za ka ga ƙofofi ga huda ɗaya ga huda ta biyu ga kan sama kuma idan mutum yana da ƙiba sosai hudar ta farko ba ta shigo ba ta biyun ma ba za ta shigo ba to ya za ka yi ta saman kuma kana hawa juwa za ta sa in ka faɗa ba mai tafiya neman ka to dai ka tsaya a nan ka yi ziyarar ka dawo in kuma za ka iya shiga sai ka matse jikinka da rarrafe sai ka shige ciki in kuma ta nan za ka shiga a tsakankanin duwatsu ne gingima-gingima to da kaje za ka ga wasu kuma sun kwakwanta haka duwatsun sannan sai ka ga sai ka ga gurin da inda ike zama kamar shimfiɗar da duma haka a nan gurin zai kwana talatin sir ina ambatan Allah sai haske mal shugaba ba dama Allahu akbar to sufaye daga nan suka ciri ilimin halwa ya shiga ɗaka a je a zauna ko a tafi wani guri mai nisa ko a tafi wani guri wanda yake da ƙa'idojinta da komai duk daga nan suka samu wannan abu haka ne to na Aisha ta ce sai aka sowa manzan Allah zaman kaɗaita ba ya magana da kowa
وقالت
ta ce إلى أن جاءه الحق وهو في دار جراء har izuwa gaskiya ta zo masa shine mala'ika jibril ya sauka a gare shi a lokacin yana cikin kogon hira kogon hira to a nan kogon yake yanzu in ka je a yanzu yanzu ma maganar da nake yi din nan ana nan ana hawa yanzu wasu suna nan suna saukowa abinda za ka ji kafarka tana yi idan za ka hau to ba shi za ka ji tana yi ba idan za ka sauko kala-kala za ka dinga yi sai ka yi da gaske don in kana yi ma kana daga kanka hawan ba zai yiwu ba to shi ku a san da ya hau ba matattakala ko kwallo daya ta haka nan yake hawansa kamilu zaki lafani sallam can saman kuwa da babu wannan karfin da aka sa to a kaso 100 kaso 80 ba za su iya hawa ba to wannan gatan da aka yi aka kakkafa wasu karafuna wanda su zaka kama in kana hawa kana rikewa to shine zaka ji rangwame a jikinka sallallahu alaihi wasallam to anan ne ja'ahu al-haqq anan bala'ika ya sauka ina kan wannan kogon ina cikin wannan kogon ba kowa ba wani motsin bil adama da zaka ji in kawo nan gobe domin a saman sama kake iska gurin ma daban take to kuma abin da zai baka sha'awa dukkan guraren da aka ce sahibu shari'ati ya shiga di yanzu ba an gigine su ba idan inda ya taka ne ba siminti ya lullube gurin ba an sa tiles an yi komai cewa dai amma dai nan ne gurin to shi kogon hira in dai ka taɓa gurin to hannunsa ma ya taɓa gurin nan kan dandamalin da ike zama to in ka zauna a nan to shi ne dai ba a canja komai ba ko siminti shafi a ɗaya shafi ɗaya ba yi ba isa waɗansu za ka ga suna ta shafa ta shafawa a jikinsu dan mahabba Allahu akbar
الحديثة karance hadisin da tsawonsa وعن ابن عباس an karbo daga sirina abdullahi dan abbasin مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zauna a maka shekara goma sha biyar
يسمع الصوت yana jin ويرى الدواء yana jin sauti sai a kira sunansa kur halara sai a kira sunansa ya dudduba ishi ka shiru wayar dau'a sai kuma haske ike gani ta ko'ina
سبع سنين shekara bakwai aka yana ganin hasken nan
ولا يرى شيئا amma baya ganin komai kuma
وسب- وثمان سنين يوحى إليه sannan shekara takwas ana wahayi zuwa gare shi
وقد روى ابن إسحاق عن بعضهم ibn ishaq ya ruwaito daga shashin daga shashin malamai أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce وذكر جواره بغار هراء ya ambaci zaman da ya a kogon hira قال ya ce فجاءني وأنا نائم sai mala'ika jibril ya zo gare ni a lokacin ina mai rantsawa
فقال sai ya ce da ni اجرأ
i karatu ya shugaba i karatu Hmm.
فقلت ما أقرأ
yace me zan karanta ma me kake so in karanta mu
وذكرنا وحديث عائشة في قتله له وإجرائه له ya ambaci misalin hadisin nan na sayyida Aisha a cikin yadda mala'ika Jibrilu ya taro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare shi sannan kuma yace ina so ka yi karatu ai sa uku akai
اقرأ باسم ربك السورة mala'ika yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ya shugaba yanzu so ake yi ka yi karatu yace ni ba na yin ka ni ba mai karatu ba ya kuma maimaita masa i karatu i ka yi karatu yace ni ba zan karanta komai ba sai kuma ca i karatu sai ce to wani karatun kake so in ma ta yaya kake so in biya ma sai ce eh to karatun da aka ce ka yi an izini ne daga Allah ka yi karatu da ismin Allah din ka karanta karatun da za ka yi da ismin lahil a azamu za ka yi shi to to da za a tara taron kaunu ba wanda zai iya wannan karatun an ji san da yi karatun a ce aka ikira bismi rabbika allazi khalaqa allazi khalaqa a khalaqa al-insana min alaq ikra wa rabbuka al-akram allazi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam yanzu wannan ba bayanin malaika jibril bane eh to shi ina karatun da yayi ka ji karatun subhanallahi
قال sai yace فانصرف عني وهببت من نومي ya ce sai mala'ikan ya tafi ga barina ni kuma sai na tashi daga wannan rantsawa كأنما صورت في قلبي kaman an suranta abin ne a zuciyata ولم يكن أبغض إلي من شاعر أو مجنون a lokacin ni kuma ba abin da ya zama ba na so a duniya irin a ce ni mawaƙi ne ko a ce ni mai taɓin hankali ne Hmm.
قلت sai na ce لا تحدث عني قريش بهذا أبدا با.
لأعمدن إلى حالج من الجبل ya ce idan ƙuraishawa suka suka yi bayani suka faɗa suka dinga faɗa haka a gare ni suka ce ni mai halin ka ne ko ku ni mawaƙi ne zan nufi zuwa tsororuwar dutse فلا أترهن نفسي منه فلا أقتلنها in je ma in faɗo daga kai don in tafiyar da ruhin nawa Mm.
فبينا أنا عامل لذلك kawai ina tunanin haka إذ سمعت مناديا ينادي من السماء kawai sai na ji wani mai kira yana kira na daga daga saman sama
يا سيدنا محمد
ya shugaba ya shugaba Hmm.
أنت رسول الله na rantse ma kai annabin Allah ne
وأنا جبريل ni hadimin ka ne mala'ika jibril
فرفعت رأسي sai na daga kaina فإذا جبريل على سورة رجل sai na ga mala'ika jibrilu akan surar wani mutum Hmm.
وذكر الحديث sai ya ambaci hadisi haka sai
فقد بين في هذا أن قوله لما قال توي- وقصده لما قصد ya bayyana cewa faɗin shugaba ga abin da ya faɗa ɗin nan da kuma nufinsa ga abin da ya nufa إنما كان قبل لقاء جبريل عليه to ai السلام kafin gamuwarsa da mala'ika jibrilu ne وقبل إعلان الله تعالى له بالنبوة kuma gabanin ubangiji ya sanar da shi da annabta
وإظهاره da kuma bayyana shi واصطفائه له da بالرسالة kuma yadda Allah ya zaɓe shi da wannan manzanci
ومثله حديث عمرو بن شرحبيل to duk fa wannan yana daga makama da waɗansu malaman suke faɗa sanin ko hakika sai Allah shi zatin annabi ai shiryayye ne shiryayye ne daga Allah mai ƙarfi ne daga Allah halin da yake tsakaninsa da Allah ba wani makhluki da ya sani Qur'ani ma kana bin Allah yana cewa daga guna sarki ar-rahmanu kake karɓar qur'ani to saboda haka duk waɗansu abubuwa da zaka ji irin waɗannan na tarihi yana daga abin da ruwayoyi ne kala-kala wasu ingantattu wasu ba ingantattu ba amma zatin annabi tsarkakakke ne shugaba ba wa zahirinsa da baɗininsa haske ne sun san da ita so babu wasa a tare da shi tun yana gidan sai da halima ta ga abin da ta gani na mamaki ta san cewa shi ba abin wasa ba ne yanzu ka duba ka ga abin da ya faru sadda sai da halima aka zo aka tsaka aka yi wa manzan Allah shakku a gidanta to da ta taho da gudu ta zo ta tarar da shi a gaban wata bishiya a tsaye ina ina ina cikin shekarun tasowa sai me ya faru ce wasu ne suka zo suka tsaga kirjina suka fito da zuciya ta ya gaya mata to shi aka ake zuwa ake ma sayyida halima ake mata jaje amma duk wanda ya zo ce to kin ga ki dauke jiki mai da shi gida kar wani abu ya same shi a ce a gurin ki to kai to shine a san da ta dauke shi ta tafi da shi ibnu asakira ya kawo wannan kissa da ta zo bakin garin maka suka tsaya to ganin kar ta shiga da kura da abubuwa a jikinta na ƙurar tafiya sai ta tsayar da shugaba ta samu wata rijiya tana wawanke fuskarta da jikinta tana dawowa ta tara ko sama ko ƙasa bata gan shi ba abin sai da ya haɗa haƙurin shi sai da suka fito ana neman shugaba ba a san inda yake ba to shine can kuma sai aka gan shi a jikin wata bishiya ya dafa wani al'amudi haka saboda tsadarsa agun Allah wani ran gadin aka ɗauke shi aka tafi da shi wata halarar aka kai shi kuma da'iman a haka yake malam haka kawai zaka ji Allah yana cewa la'amruka innahum lafi sakaratihim ya amahuna yace wal asari na rantsi da zamanin da karayu ya annabi kaji fa to haka kurin ake rantsuwa da shi Allah yake gaya masa waɗannan manya-manyan zantuka da sun fi ƙarfin ƙwaƙwalwar bil'adama da gane wasu rayuwa wacce take cike da ayoyin Allah na na aisha ta ce zantukansa a duniya ba su faka irga su ba in ya zauna daga safe zuwa faduwar rana bai fuka irga kalaman da yake faɗa ba amma kan yabar duniya duk wata kalma a duk wani abu da za a duniya sai da ya faɗa lai salatu wassala na na ummu ma'abadu tana cewa mahashudun mahafudun shi yadda ka ganshi in ya zo guri to birni ya tabbata idan baya nan to ba birni haka ne yanzu jiyan nan zan fito karatun nan a jikin talabijin sun rubuta ga nan yanzu adadin mutanen da suke gaban shugaba alaihi salatu wassalam wasu sun je ziyara sun fito sun taho maka yanzu mutum miliyan bakwai ne da mutum dubu ɗari biyar iya wanda lambobinsu suka kama yanzu jiya-jiyan nan fa mutum miliyan bakwai ne a zazar da irayu ba a zo saba a wa ishirin ba tukun kaji ba saboda kowa so ike ya ji shi ya je kusa da nan Allah ƙara masa tsira da abu to saboda haka duk waɗannan abubuwa da ake faɗa bayani ne don nuna kamalarsa da matsayinsa da ɗaukakarsa cewa shi Allah yake nufi kuma dukan al'amura an jingina su zuwa gare shi cewa kuma bayi ana nuna musu su koma zuwa gurinsa sallallahu alaihi wasallam
ومثله حديث عمرو بن شرحبيل عنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة misalin irin wannan hadisin amur dan sharhabila cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga nana khadijatu Allah ya ƙara yadda a gare ta
إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء
yace idan na zauna ni kadai sai in dinga jin ana kira na ji shugaba
وقد خشيت والله أن يكون هذا لأمر yake cewa wannan abun ko ba dan wani lamari bane a dan wani lamari ne mana ba kai ne lamarin halitta gaba ɗaya ba ba kai ne sirrin zati gaba ɗaya ba kai ne fitilar Allah da ya haskaka duniya da kai a ka- ka ji kira kuwa kwarai shugaba Mm.
ومن رواية حماد بن سلمة ya zo a hadisin nan na hamadu dan salamata أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da sayyida khadija إني لأسمع صوتا وأرى ضوءا ni ina jin sauti ina jin murya haka wa ara dau'an kuma ina ganin hasake ina ganin haske ina jin murya haka tana tashi
وأخشى أن يكون لي جنون yace ina tsoron kar ya zama wani wani irin lamari ne a tare da ni Mm.
وعلى هذا يتأول لو صح قوله في بعض هذه الأحاديث to akan wannan ne ake yin tawili inda ya inganta shine faɗin nan nasa a cikin shashin wani hadisi Mm.
إن الأبعد شاعر أو مجنون cewa abu mafi nisa a ce shi mawaƙi ne ko kuma mai halanka ne
وألفاظا يفهم منها معاني الشك da wasu dai lafazai wanda za a ce ana fahimtar kamar yana wani kokonto ne bai fahimci kaifiyar ina lamarin ya sa gaba ba ina ba aka في bai كفه ما a رآه cikin inganta abin da ya gan shi
وأنه كان كله في ابتداء أمره وقبل لقائه الملك له cewa kuma wannan abu dukkaninsa ya kasance a cikin farkon lamarin manzan Allah gabanin gamuwarsa da mala'ika
وإعلان الله له أنه رسوله da kuma sanarwar Allah gare shi cewa shi manzansa ne فكيف to ta yaya ma وبعض هذه الألفاظ لا تصح to طرقها ai mafi yawa daga wa'annan lafazan ba su ma inganta ba idan an faɗe su su inganta ba to shi kuma zatin manzan Allah kafin ka ce ma wai abu ya inganta duk abin da ya tauye daraja annabi to ba ingantacce ba ne lillahi lazi ba karatu ba ne domin ka'ida tun da ta taho daga fadar Allah har ta dire akan bayi babu canji a cikinta la tabdila li kalimatillah ba canji annabi kullum ɗaukaka shi Allah yake duk wani karatu idan ya zo kaji yana nema iya kushe shi kai watsi da karatun nan don kaka je ashe wannan karatun da ka ɗauka igiya ce ka ɗaɗɗaura wa ƙafafuwanka wadda da su Allah zai ɗaura mutum ya wurga shi jahannama annabin ai ya fi ƙarfin wannan karatun nasa shi sai kamala sai matsayi sai ɗaukaka sai a sallama masa komai sallallahu alaihi wasallam
وأما بعد إعلان الله تعالى له ولقائه الملكة amma bayan sanarwar Allah gare shi da kuma gamuwarsa da mala'ika فلا يصير فيه ريب ولا يجوز عليه شك wato kokonto ba za ta inganta ba a gare shi sannan wani kokonton ma ba zai halatta ba ga manzon Allah فيما sallallahu ألقي إليه cikin duk abin da Ubangiji ya bashi to ko kafin mala'ika kafin gamuwarsa da mala'ika ma bai taɓa kokonto ba ran da fa ana ginin ka'aba fa cewa yake inni nuhitu an ta'arri ni tsirara Allah ya hana ni ba dama ba dama in tsirara nan wannan shi gaskiya ne ba kana jin kissar da da bahira ya gansu da bahira igansu ba shi shugaban ba fa bahira arrahim su abu ɗalib shekara da shekaru suna wucewa za su tafi sham amma ran da ita da shugaba yana shekaru ba su kai kaman goma sha uku ko shekara goma sha biyu kaga a nan shugaba bayan sun sauka amminsa abu ɗalib yana shugaba ina gyara wannan kayayyaki ya gama ma ya jingina da taguwar ina zaune sai ga bahira ya sauko sauko daga hasumai da yake toron nan suka dinga mamaki dama mutumin nan yana fitowa shekara da shekaru bautar ruhubaniyanci yake yi ba a ganin motsinsa ba a ganin fitowarsa yau kuma gashi ya ma sauko yana tafi ina tafi suka ga ba ma wani goyi nufa ba cikinsu zai shigo ya shigo ya wuce wannan ya wuce wannan ya wuce wannan yana zuwa sai ya ga shugaba sai ya kama hannun shugaban shekararsa goma sha biyu a lokacin ko sha uku sai ya ɗaga shi kowa ina an shuru ana jin me zai yi ya ce haza ya ba'asuhu Allahu rahmatan lil alamin haza rasulur rabbil alamin nan fa hankali ya tashi ce wannan da kuka gani zuwa ne nima in sallama mar wannan shine madafar kaunu gaba daya wannan to ba shi shugaban ba ga wani daga can yana karanta alkitabul makanun yana karanta littattafan annabawan da suka gabata ga bayanin da yake yi yace ina mahaifinsa abu ɗalibi ce gani nan yace a'a ai mahaifin wannan baya nan baya duniya mun karanta yace to ni dan uwan mahaifinsa ne yace da shi to abinda zan gaya ma ka ɗauke shi ka koma da shi gida domin yau babu wani da yake karanta littafi da aka saukar na annabi Musa ko na annabi Isa da bai san akwai wannan ranar ba in dai ya karanci a taura da injila to yau ya san kamilu zati ya fara yawatawa a duniya ai yana yi masa wannan bayani sai ga wata tawagacin tana wucewa sai ce kaga wayancan na rantse maka da Allah shi suke nema shi suke nema sai kira su me ya faru sai ce to aka san akwai alittafan mu mun karanta cewa yau nabiyu akir zamani yau za a fito da shi duniya yau zai yi wani dogon zango daga inda yake to muna ganin kuma inda ake bayani din nan zai zo sai ce to da me kuka zo sai so muke mu gan shi don me da shi ta to ku zo nan ya kun gan shi nan ce suka ɗauko hadiya shi ma ya ɗauko hadiya mai yawa sai ga hadiya ta ina yadda na sallama ma to yanzu shi din shine zai yi kokonto kuma eh shi ba kokonto a cikin sa ba shi Allah bai rubuta kokon kana so ka rabu da kokonto to ka kusance shi rabu da kokonto duk kaulani sai ka rabu da shi in ka sadu da annabi baka ji sufaye suna cewa akwai abin da ake kira al-fatahul akbar to in ka tambaye su za su gaya ba me ake nufi da alfatahul akbaru shine kai hidima kai hidima kai salati kai salati zuciyarka tana daukan haske wannan madubin na zuciyarka ana goge shi ana goge shi salati yana goge shi har idan akwai muwafaka samun fatahul akbaru a kanka to zaka ga annabi ya kazata lama namu shine shine alfatahul akbar kaga annabi ya kazata to duk mutumin da isan tafiya cikin Allah ya ganka ya durƙusa ma tunda ka kai ga wannan mutane shi yake nema Allah ƙara masa tsira da amma
وقد روى ابن إسحاق عن شيوخه ibnu ishaqa ya ruwaito daga shehunan nan nasa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقع بمكة من العين cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance an ne masa tawaida a makka saboda idan dina saboda idan mayu Mm.
قبل أن ينزل عليه gabanin a saukar da qur'ani zuwa gare shi فلما نزل عليه القرآن yayin da qur'ani ya saukar da shugaba sallallahu alaihi wasallama أصابه نحو ما كان يصيبه misalin irin abin da yake samun sa sai ya same shi فقالت له خديجة sai na na khadija ta ce da shi أوجه إليك من يرقيك zan je in ɗauko wanda zan kawo i maka tawaida ya rasulallahi قال أما الآن yace فلا a'a ba wani tawaida da zaki sai mu Mm.
وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها sannan ka koma maganar hadisin na na Khadija da yadda ta dinga jarraba lamarin mala'ika Jibrilu ta hanyar da take tuba murfin kanta Mm.
الحديث karanci hadisi da tsawonta to shi ma ba kokonto shugaba yake yi ba Mm.
إنما ذلك في حق خديجة wannan a haƙƙin ita Khadijar ne لتتحقق صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه don وسلم ta tabbatar da ingancin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأن الذي يأتيه ملك cewa wannan da yake zuwa gurinsa ta gane cewa mala'ika ne ويزول الشك عنها kokonto ya tafi gabarinta ba wai shugaban ne yake kokonto ba Mm.
لا أنها فعلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ba wai ta aikata haka bane ga annabi sallallahu alaihi wasallama
وليختبروا وحاله بذلك dan a ce wai shi ya jarraba halinsa da wannan wai bai gane abin ba sai da ita na na Khadija ta gwada masa ya gano cewa mala'ika jibrilu ne ina kana jin Allah yana allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidina eh ai magana ta kare malam mm.
بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة mhm.
عن هشام عن أبيه عن عائشة daga nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta أن ورقة أمر خديجة أن تخبر الأمر بذلك yace ai ita na na ai- ai ita na na Khadija warqatu tsannaufal ne ya umarce ta da ta ringa gwada lamarinta da haka yawa
وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم ya zo a cikin hadisin Isma'ila dan Abi Hakimin أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم na na Khadija ta faɗa ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama يا ابن عمي ya dan amina هل تقتدي وأن تخبرني بصاحبك إذا جاءك zaka iya bani labari da abokinka idan ya zo ma قال نعم yace kwarai zan baki labari
فلما جاء جبريل أخبرها yayin da mala'ika jibrilu ya zo sai manzan Allah ya ba ta labari فقالت له اجلس إلى sai شكي ta ce da shi ka zauna zuwa gefe na
وذكر الحديث sai aka ambaci hadisin har zuwa ƙarshensa إلى آخره har zuwa ƙarshensa وفيه a cikin wannan hadisi فقالت ta ce ما هذا بشيطان ta ce a ce a wannan ba shaidani ba ne هذا الملك يا ابن عمي sai mala'ika ne ya rasulallah فاثبت وأبشر ka ƙara tabbata ka ƙara farin ciki
وآمنت به ta ce na yi imani kai manzan Allah ne dama ita ce ta riga kowa na na tarjutar kubura to lokacin tana cikin maka tana da dukiya mai tarin yawa ƙurai shawa sun san irin dukiyarta ita kanta wani al'amudi ne a cikin al'umma da take rayuwa to kuma ga shugaba tana ganinsa tana ganin jamalarsa tana ganin kyau da bata taba ganin kyau a duniya irin sa ba take so kuma ita so take ta aure hankalinta ya tumanya ya tumanya ya za a yi shugaba yarda da wannan magana to kaga shi ne ta sa ita wannan baiwa Allah nafisa ta ce in kika yi min wannan aikin kaga me zan baki ki san irin kalamai da za ki gaya masa in ya ce ya yarda za ki gamu da shagali a gurina kaji ba domin a ran da ana sa ran lokacin dawowarsu da ba da mai tsara ya yi lokacin dawowarsu ya kusa kullum sai na na ta gayyato ƙawayenta a zauna ana jiran bullowa ta ga shugaba kur to ran da ya bullo fa sai ta gama la'iku ne ma suke masa rumfa nan fa abu ya kuma ya kuma daukan sabon salo ta gaya wa nafisa ki taimake ni ki je ki bijiran masa da maganan nan aikin ki kurin a tabbatar ya yadda in yace na yadda shikenan sai ya kare to ba na na Khadija ba mu ma so muke ce ya yadda so muke ce ya yadda in yace na yadda ai magana ta kare eh mai shiriniya yana cewa huwal abdu ma lam yarda lam yarda sayyidu yace bawa ne amma in yace bai yadda ba ko Allah ma ya ce bai yadda ba shine ta je ta same shi abin da ake nema yanzu ya shugaba za mu kai aure ko ga na na khadija tana tana son ka tana buƙatar ta ce ka yadda ya ce na yadda na yadda ta zo ba ta gaya mata an ce kiyasun dukiyar da ta bata ba lissafi na farin cikin ya yadda Allahu akbar aka zo aka zo zai daurin aure na Abu Dalib yazo zai hudu ba yace to ya ku wa'annan ahali na gidan na na Khadija a ka'ida duk wanda zai aure zai aure to su ahalin matan ne suka yi masa alfarma suka ba shi yasu yace amma yau ni ne zan muku albarma in ba ku da yace domin ɗana ba a auna shi da kowa a duniya haka ya gaya musu Allahu akbar to duk ita sai da Khadija tana ta ganin waɗannan abubuwa na ban mamaki a tare da shi kullun ƙara ɗuma'anina take samu don haka ita ce rai wanda i fara yadda da annabi a cikin kaunu gaba ɗaya ita ta fara yadda da sayyidul wujudi sannan sai ta sayyidina abubakar haka dai haka dai aka ta tahowa
فهذا يدل على أنها مستثبتة بما فعلته لنفسها to kaga yanzu wannan al'amari yana nuna cewa ita na na Khadija kawai tana neman tabbatar da lamari ne ga kanta mustazhiratun li imaniha tamnan mai bayyanawa ga imanin nan nata la lin nabi sallallahu alaihi wa sallama a'a ba wai tana wato wai shugaba ne bai gane ba take ganar da shi yadda al'amari ne ina haka bane
wa qawlu ma'amarin fi fataratil wahyi to kuma sannan ka komo kan maganan nan ta ma'amaru a cikin lokacin da wahayi yanke bai zo ba
فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يترجى من شواهق الجبال yanzu shi ma'amar ya ce a cikin irin labaran da suka dinga zuwar mana cewa shugaba sai isa muci isa mu taɓin rai da kuma tsananin buƙatuwa ga ubangiji wanda aka kai tsawon kwana da kwanaki ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yana zuwa wai don ya durgo daga saman duwatsu ya zama ya ya rasa ransa to wannan duk ba shugaba ba ne malam na ai shi na Allah ne sahibul haƙƙin rabbani muke ce masa a cikin jauhara ko ba haka bane yawa kuma ba ma sahibul haƙƙin rabbani ba rabbul izzati da kansa yace shine alhaqu shine gaskiyar ma
la yaqadu fi hadha al-asli ai ba zai yi suka a cikin wannan asali da muka faɗa ba kar wani ya dauko mana wannan kissa ya ce ai ga ta nan kaga ya nuna shugaba yana kofantan ya al'amarin me yasa wahayi baya zuwa da sauransu waye gaya ma
لقول معمر عنه saboda faɗin ma'amaru gare shi فيما بلغنا ولم يسنده shi ma cewa yake labari ne izo mana a haka eh labari ne izo mana to yanzu halara kamar halara annabi malam ba sai an ji labarai irin wannan da yawa ba eh an ji labarai irin wannan da yawa yanzu bayan Allah da suka jingina da annabi suka so shi Allah ya musu baiwa iya da su sai ka ji irin waɗannan kistoshi sun shika halararsu ta irin su shehu ibrahim su ji labari kullum sababbin labarai ne suke fitowa kuma ba asali babu su ba a yi ko ɗaya a ciki ba eh kistoshi kala-kala a ce wai shehu ya yi kaza ya yi kaza kuma duk ba haka ba ne eh to wannan wurasa ce suka samu daga shugaba shugaba akwai abubuwa da yawa wanda an yanka ne an faɗa ba haka abin ya kyau shi kuma manzan Allah har abada ba dama ka gina matsayinsa da tubalin ƙarya ba zai gina ba wallahi sai da gaskiya eh shugaba da gaskiya ake nufinsa ba da kalaman ƙarya ba
ولا ذكر رواته ولا من حدث به sannan shi ma'amaru bai jingina hadisin ya ce wani sahabi ne ko manzon Allah ne ya faɗa ba sannan bai faɗi suwaye da waye suka ruwaito hadisin ballantana a gane suwaye ba ko wane ne ya faɗi wannan hadisi ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله kuma bai faɗa ya ce annabi ne ya faɗa ba
ولا يعرف مثل هذا إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم to ai kaga ba za a san irin wannan magana ba sai dai daga jihar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama مع أنه قريه مر على أنه كان أول الأمر كما ذكرنا tare da cewa za a iya daukan sa akan cewa shi a farko to dan a farkon lamari ne sai a ce shugaba ya hau kan irin wannan hanya ai futuwatuhu mislal kahulati malam sanda ina shekara 60 din nan to sanda ina shekara bakwai ma a gidan na Halima a haka dai yake sallallahu alaihi wasallam hasken ne gaba daya eh kware haske ne fur
أو أنه فعل ذلك بما أخرجه من تكذيب من بلغه ko kuma tayu ya aikata haka ne saboda abin da ya fitar da shi na daga karyatawan mutanensa wanda ya isa musu da saƙon Ubangiji. Mhm.
كما قال تعالى Kamar yadda Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا to wannan kuma matsayinsa Allah yake Allah yake bayyanawa fa. Yanzu ya Rasulallah, ka samu damuwa. gafa annabawa can za a yanka su sun shiga cikin kogon kogon bushiya ana suka ce mu yanka bushiyar gida biyu ana yankawa an shigo kansa zai fito Allah yake kai zaman ka nushira bil min sha'ar aka yanka shi gida biyu aka yanka annabawa an yayyanka su to shi ku shugaba Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ani tashqa ni ban sauka ma da qur'ani dan ka sha wahala ba to in kan yana la'allaka to tausayin ya isa mala Allah ne fa ya rasulullahi yanzu a ce ka samu damuwa don ba su imani ba in ba su imanin ba ba ka da damuwa kar ka damu ke don kai dai aikinka abinda na ɗora maka ka gaya musu kuma ka gaya musu to tun da ka gaya musu kan damuwa ta same ka ya rasulullahi Allah yake tausasa mana wannan girmama shi Allah yake
ويسيه معنى هذا التاويل حديث رواه شريف عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله yana inganta ma'anar wannan tawili hadisin nan da shariku ya rawaito shi daga Abdullahi dan Muhammad dan Aqilin
عن جابر بن عبد daga الله Sayyidina Jabiru dan Abdullahi أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور yayin da Qurayshawa suka haɗu suna yin taro a darin Nadwati don su yi shawara a cikin sha'anin manzon Allah
في شأن النبي صلى الله عليه a وسلم cikin sha'anin shugaba sallallahu alaihi wa sallama واتفق رأيهم Mm.
على Ra'a- أن يقولوا إنه ساحر
ra'ayinsu ya tabbata akan cewa su haɗu akan cewa shi wai shugaba mai sihiri ne ba mai sihiri ba ne shi kuma ba abin da baya so a duniya irin wannan kalma baya son sihiri dama zuwan sama don ya goge kahana ne da kuduran ƙasa don ya goge tsafi da kuduran ƙasa to kuma ya suke nema su jefa masa wannan to tare da cewa ubangiji ya nuna jamalarsa a gurin ai mun karanta a babin mu'jizoji ko cewa da suka taru an tattara to yanzu gashi za a zo aikin hajji ga hasken shugaba kullun tashi yake kullun imani da shi ake yi in yau su goma ne gobe sai a samu sun zama talatin to karfa a zo aikin hajji kowa ma ya bi shi to a tsaye da kalma guda ɗaya to wace kalma za a tsayar sai ce a ce mawaki ne eh to gaskiya a ce mawakin ne sai walidi dan magira ya ce ina da magana ji an kuka ce mawaki ne ku ne marasa mutunci ku ne marasa hankali babu wanda ba wanda zai ce mawaki ne ba ce domin ba ku san abin da yake karantawa ba ba ku ji abin da yake karantawa ba abin da yake karantawa nan yayi kama da waka yace din na fi ku sanin waka abin da yake karantawa ba waka bane a canja wani zancen to a ce mai tabin ha- mai tabin kai ne mai halin ka ne yace da ma- mahaukaci kalabi ne akwai mai zamzama akwai mai han- hanuku yace kun ji yayi kama da zamzama ta mahaukaci kun ji yayi makara irin ta mahaukaci yace abin da yake faɗa baya tafiya da hankulan ku gaba daya a sake wata kalma to a ce a ce kahini ne boka ne yace yanzu kun taba jin saja'insa yayi iri ɗaya da na boka a ɗauko bokan da ya taba yin wani saja'i a ɗauko maganar manzon Allah a haɗa ta za su dace Eh, wallahi ba boka bane to a ce mai tsafi ne sihiri yake yi liyufarriqu bainal mar'i wa zawjihi yace wallahi ba sihiri bane domin saja'in da yake yi maganar da yake ba ce kama da saja'in sihiri ba ba abin da zaku yace din dai su kansa zaku ba zai dace da su kan ba yanzu walid dan magira amma saboda Allah bai rubuta sa'ada ba sai yace to amma dai abin da zai fi kyau a ce sahirin ne a ce boka a ce tsafi yake da domin yana raba ɗa da uba idan ɗa ya yi imani to har abada ba zai canja ba in ya bi shi idan aka bi shi watsar da komai ake yi to sai a ce wannan tsafi ne kuma sun san ba tsafin ba ne ba tsafin ba ne Hmm.
اشتد ذلك عليه وتجمل في ثيابه وتدثر ثياب yanzu lokaci ya yi sai gobe kuma Allah ya koya Allah ƙara wannan wasila da fatan sa kawo shi da alkhairi Allah jaddada masa rahama wannan wata Allah ya sa muna cikin yantattun bayi halifa Allah ya taimaka masa saka masa da alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya yadda sai da khadijatul kubra ta samu yaddar annabi mu ma Allah ya sa mu sami yaddar yau ya ce waya sigaru fi aini taladi wa dari da darki ridal mahi to shugaba ya yadda magana ya ta kare mana yusuf na bahani ya ce wa alal kauni in radunil afa'u ni idan ka yadda da ni abin daga duniya ma kowa ya tashi in dai ka yadda da ni shikenan Allah ya kara masa wasiya da kai uwanmu duka da muke haduwa a nan cikin soyayyar annabi Allah biya bukatunmu barkan manzan Allah iyayenmu na cikin gida Allah ya kara musu lafiya Allah ya saka musu da alkhairi yadda muka zauna da su suka zauna muka zauna gaba ɗaya muke samun albarkacin su Allah ya sa rake mu da su ta tsaho albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam ahalin wannan gida duka da suka koma ga Allah Allah ya musu gafara tahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahaifin baba gali Allah Allah jaddada masa rahama da alhaji aminu Allah jaddada masa rahama da dukkanin makotanmu na gabas da na yamma da na kudu da na arewa Allah gafarta musu halifa da yake dauke da wannan nauyi Allah ya rika masa Allah kara masa ƙarin gwiwa su baba mahaifi Allah kara musu lafiya barka sayyidina rasulullah dukkan wanda suka zo lafiya kowa Allah mai da shi gida lafiya barkacin annabi sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha hadiya ga shugaba